رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شدا غوتن رجب شكرا تدبو ديا دا داري حدود أربعين دا ديا هجرية وندشيني دا شدا ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin lissafin turawa muna darasi na sittin da hudu insha Allah za mu tashi a kai a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu dawatar islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabata wannan masallaci na ihya usunna da ke cikin birnin kano najeriya satin da ya wuce mun kammala a fasalin da yake bayani dangane da wasu ɓangarori na aikin hajji yau kuma za mu shiga sabon fasali da yake magana akan wasu hukunce-hukunce da suka shafi dawafi da kuma aikin hajjin gaba daya lokaci ya bamu kuma za mu shiga magana akan hadaya da layya da yanka ragon suna malam ya ce faslun bismillahir rahmanir rahim wa yara kasirun minan nasi anna dukhul albayti min sunanil hajji iqtida'an bin nabiy sallallahu alaihi wasallam والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجة ولا في عمرة وإنما دخله عام الفتح hukunci na farko da za mu tattauna a kai shine abin da ya shafi shiga wato ɗakin Allah shiga cikin ka'aba malam ya ce da yawa daga cikin mutane suna ganin cewa wato shiga ɗakin Allah yana cikin sunnonin hajji saboda koyi da annabin rahama sallallahu alaihi wasallama don an ce shi ma ya shiga ko da yake an rinjayar da cewa bai shiga ɗin ba kamar yadda mala ya ce wallazi ta dullo alaihi sunnatuhu abinda sunnar annabi ɗin take tabbatarwa shine annahu lam yadkhulhu fi hajjatin wala umra wala fi umra annabi dai bai shiga ɗakin Allah ba ko a aikin hajji ko a umra kadai an ruwaito a amul fathi ne fatu makka a lokacin ne annabi ya shiga cikin ɗakin Allah kenan ko da alhaji ya je aikin hajji ko bai shiga ɗakin Allah ba ba za a ce ya bar wata sunna mai ƙarfi cikin sunnonin aikin hajji ba kuma bai tabbata cewa annabi a aikin hajji ɗin ya shiga ba ko kuma aikinsa na umra ya shiga idan an ce kowane alhaji sunna ne sai ya shiga ɗakin nan ai kaga akwai matsala saboda yawan alhazan da yawan mutanen so amma dai ba laifi ba ne akan shiga ɗin in an samu damar shiga sai a shiga salaf sun shiga annabi ya shiga wasu daga cikin sahabbai ma sun shiga duk da ba duka sahabbai ne su ma suka shiga ɗakin ba har ma suka bar duniya amma dai ba laifi yana da kyau mutum ya shiga saboda ya ƙara ganin ƙudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma koyi da annabi tun da shi ma ya shiga ɗin abu na biyu shine akwai wani wuri da ake ce da shi multazam da wanda ya je aikin hajji a ko umra ya je ɗakin allah ya san wurin da ake ce da shi multazam jikin ƙofa kofar ɗakin Ka'aba wa kadhalika alwuquf fi almultazam alladhi روي عنه أنه فعله يوم الفتح an ruwaito annabi ya tsaya a multazam shi ba shiga ake ba tsayawa ake a jikin gurin kofar ɗakin Allah za ga ana cinkoso ana jingina kirji a wurin ana addu'a a wurin shi multazam ɗin an ruwaito cewa annabi ranar fato makka ya tsaya a wurin ya yi addu'a mala ya ce wa amma ma rawahu abu dawuda min hadisi amr bin shu'aibin عن أبيه عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره ولكن قال مجاهد وغيره يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب وفي سيل البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية وأرادت الخروج فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلته ولم تصلي حتى خرجت وهذا محال أن يكون يوم النحر فهو طواف الوداع بلا ريب فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة وسمعته أم سلمة يقرأ بالطور يتي أن رويته دقى أبو داود daga hadisin Amr bin Shu'aib daga baban shi cewa zuwa kakansa cewa ya ɗora ƙirjinsa da fuskarsa da zira'insa guda biyu da tafin hannayensa ƙirji da fuska da zira'i ya shimfiɗa su tafin hannayensa ya ce kamar haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan hadisi ne Hassan kamar yadda ya zo a cikin almanasik da ibn maja shi ma ya ruwaito shi albani ya ce hadisi ne hasan to kaga tafiya akan wannan hadisin yana nuna mana halaccin mutum ya je wannan multazam din ya yi addu'a kuma akan ɗora kirji a shimfiɗa tafin hannu a jingina ko a sa fuska a jikin ɗakin kaba ɗin a bakin ƙofar a yi addu'a kamar yadda wannan ya ce ya ga annabi yana yi to amma a yaushe sai malam ya ce zai iya yiwa wannan a lokacin bankwana ne ba a dawafin farko ba idan alhaji ko mai umra idan ya je idan zai yi dawafinsa na bankwana zai bar garin to shine zai je wannan multazam an ruwaito cewa duk addu'ar da aka yi a wannan guri multazam din Allah ya karba shine hikima ta yin addu'a a wannan wuri Allah ya ba mu rabo Allah ya sa muna da dacewa wa an yakuna fi ghairihi ko kuma ya kasance a wani bankwana din ne sai dai shi imam mujahid da waninsa sun yi bayani cewa an so mutum an ya ƙifa fil multazami ba da tawafil wada mustahabi ne bayan ɗawafin bankwana ne za ka tsaya a multazam kamar yadda imam mujahid ya faɗa kuma an yi ma bayani abdullahi ibn abbas inda yake tsayawa idan ya zo yana tsayawa ne tsakanin alhajar al-aswad da ƙofa ina inda ɗan sandan nan yake tsayawa yake ɗan makalewa to nan ne ƙasansa nan ne multazam tunda ita kofar ɗakin Ka'aba din in kana tsaye ai kofar tana tana tana sama da kai ne ai kofar a sama take da wahala kaga mutum mai tsawon da watakila ya kai daidai kofar to nan mutum zai tsaya in aka samu matsalar cinkoso bai samu ya taba ba in ya tsaya a gurin mai addu'a yayi za ga ana cinkoso kullum wurin turare ne ake saboda kowa yana so ya zo wurin ya yi addu'a ko Allah zai karɓi buƙatarsa so wanda Allah ya sa ya ji tun da ka karanta kuma an yi maka bayanin falalar wurin ba laifi mutum ya je don ya yi addu'a ɗin to wannan kenan to kuma sai shigo wata matsala ya ce ya zo a cikin sayar bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam arada al-khuruja wa lam takun ummu salama tafat bil baiti wa hiya shakiya annabi ya zo zai fita amma ummu salama matarsa ba ta yi dawafi ba a lokacin ba ta jin daɗi kuma ita ma ta yi niyyar ta fita din sai ya ce mata idan an yi sallar asubahi an tada sallar asubahi to ki dawafi akan ki dawafi akan raƙuminki fatufi ala ba'iriki ki dawafi akan raƙuminki tunda baki da lafiya a lokacin mutane suna yin sallah haka kuma ta yi ita ɗin ba ta yi sallah ba har sai da ta fita hadisi sahihi ne imam bukhari ya rawaito shi to shine malam yake cewa wannan dawafin da ta yi ba dawafi ne na na sallah ba lalle ko shakka babu dawafi ne na bankwana ko shakka babu dawafi ne na me na bankwana dawaful wada'i ne sai ya bayyana cewa annabi ya sallah asubahi a wannan ranar a makka har ma ita ummu salama ta jiyo annabi a sallar asuban yana karanta wa tur wa kitabin mastur a sallah daga nan kuma ya gama sallah su martahala raji'an ila almadinati falamma kana bin rauha'i laqiya rakban fa sallama alaihim wa qala man alqawm fa qalu almuslimun qalu faman alqawm فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله علي هذا حج قال نعم ولك أجر فلما أتى ذا الحليفة بات بها فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دخلها نهارا من طريق المعرس المعرسي وخرج من طريق الشجرة وانا حديث البخاري ne rawaito shi da Muslim riwayar Abdullahi dan Umar bayan annabi ya gama an ji shi ya karanta wadur a sallah subahi sai kuma ya dora sirdi akan abun hawansa zai tafi Madina kuma an gama aikin hajji in kun tuna da mallan ya dauko mana aikin hajjin tun daga farko ne har ƙarshe to yau zai kammala cewa annabi ya koma madina duk wanda yake son aikin hajji kaga sai bude wannan yan shafukan sai karanta da abin da annabi ya yi malam ya yi bayani a ciki yana tafiya a hanya da suka zo wani guri da ake cin shi rauha sai ya haɗu da rakban matafiya shi ɗin annabin sai musu sallama ya ce assalamu alaikum allahu akbar yana tafiya ya haɗu da karabka wasu mutane ya ce assalamu alaikum wannan ya nuna mana muhimmancin musulmi in ya hadu da yan uwansa musulmi ya rinka yi musu sallama ya rinka yi musu sallama sallama jama'a shi'ar ne na musulmi min sha'air islam shikenan wa qala manil qawm yace suwaye waɗannan malamai suka ce ba laifi in kana tafiya baka gane mutane baka tambaya suka ce al-muslimun suka ce musulmi ne mu qalu su din ma da annabin ya tambaye su sai suka ce famanil qaum to kudin suwaye ko kuma kaga ya nuna cewa ba su san su ba ba su san annabin ba ne kenan zai iya yiwa watakila an yi zamani ɗaya ana ta jin labarin annabin ne ba a gamu da shi ba amma dai saƙo yana isa sai su ma suka tambaya suka ce to ko kuma suwaye annabi bai yi wata wata ba sai ce rasulullah allahu akbar sai ce manzon allah ne ka waɗannan mutane malam sun dace wallahi allah allah mu yanzu gashi muna ta addu'a mu gan shi a mafarki ma ko a mafarki Allah ya mana arziki ya nuna mana shi Allah a mafarki ma Allah ya nuna mana annabi mu gan shi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka haɗa mu da shi yace rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabin Allah ne manzon Allah ne ana cikin haka sai wata mata ta ɗaga masa yaro ƙaramin yaro a cikin tsumma ta ɗaga shi ta nuna wa annabin tunda ta ji annabi ne bari ta yi fatawa kawai ta ce ali hada hajj ya rasulallah wannan yaron akwai aikin hajji a kansa wannan ɗan ƙaramin yaron zai iya yin aikin hajji yana da aikin hajji in yayi yi kala na'am annabi ce ya kwarai kuwa walaki ajrun amma ke ne kike da ladan a kai shi ya je yayi amma ladan yana hannun iyayensa wannan yake nuna mana mashru'iyyar yaro karami za a iya sa yayi aikin haji amma iyayensa su ne za su ɗauki ladan wannan ya sa wasu malamai suke cewa shi yaro duk abin da yayi na ibada ɗanka in dai bai balaga ba duk abin da yayi na ibada ladan yana wajenka yana kan iyayensa kai idan ka sa ɗayanka suka je masallaci ribar ka ne idan yaranka suka yi azumi na nafila riban ka in sun karanta qur'ani ribar ka ne me yasa saboda ba su kai girman da aka ajiye musu littafi ba kamar yadda kuma ba su da laifi duk ɗan da bai balaga ba to babu littafi a kansa duk ɗan da bai balaga ba babu littafi na zunubi a kansa wasu malaman suka ce a'a zunubi ne ba a rubuta masa amma lada yana da shi yayi ai zunubi ne in an rubuta masa za a ce ai an kallafa masa lokacin taklifinsa bai yi ba amma lada fa ai alheri ne so yana da lada haka wasu suka ce to amma dai nan annabi ya tabbatar wa laki ajrun kina da me ladan ladan wahala ladan kai shi ladan yi masa hidima to amma malamai musulunci suna faɗa cewa duk aikin hajjin da yaro ya yi kafin ya balaga bayan ya bai ɗauke masa nauyi ba bayan ya balaga sai ya sake na wajibi wannan aikin hajjin da ya yi ba na wajibi ba ne ba na nafila ne kenan to sai kuma abu na ƙarshe za a yi mana bayani in annabi ya dawo gida ya yake yi sallallahu alaihi wasallam madina kenan yace falamma ata dhul hulaifa ba ta biha yayin da annabi ya zo dhul hulaifa an ce dhul hulaifa wato gurin miƙatin mutanen madina kenan inda anan ya ɗauki miƙaci falamma ata dul hulaifa ba ta biha sai ya kwana a wurin falamma ra'al madina yayin da gari ya waye ya hango madina kawai saboda tsabar son madina da ƙaunar madina kabbara salasa marratin annabi ya kabbara guda uku allahu akbar allahu akbar allahu akbar wannan yana nuna ya halatta idan mutum ya ga abin da yake so ko ya birge shi ko yake sha'awa ya yi takbir in an baka labarin wani abu ko wani abu ce Allahu akbar ko wani abin da ya baka sha'awa Allahu akbar kana nuna ka Allah shine mai girma sai aka ji yana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna mun dawo muna masu tuba abiduna masu ibada sajiduna masu sujada li rabbina ga ubangijin muhammaduna masu gode masa lalle Allah ya gaskata alƙawarinsa kuma wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahda kuma ya rusa rundunoni na abokanan gaba shi shi kadai tabaraka wa ta'ala a riwayar bukhari da muslim ta hadisi abdullahi ibn umar cewa kana sallallahu sallama idza qafala min al-juyushi aw saraya aw al-hajj aw al-umra idan annabi ya dawo daga yaƙi ko daga aikin hajji ko daga umra idza aufa ala saniya aw fadfadin idan ya hau kan wani tudu haka in ya hango madina to yakan yi kabbara sau uku aka ambaci hadisin duk lokacin da annabi ya hau tudu a sunna yana yin kabbara in yana yin gangare kuma yana yin tasbihi sallallahu alaihi wasallam thumma dakhalaha naharan min tariqil mu'arrasi sannan annabi ya shiga madina din da rana ta hanyar wani wuri da ake cewa al-mu'arras wata hanya ce al-mu'arras tana nan hanyar har yanzu wa kharaja min tariqi shajara da annabi ya zo fita kuma ta wata hanya ya fita mai suna tariqu ash-shajara ya zo a riwaya ta ibn umar a cewa kana sallallahu ya kharuju min tariqi shajarati wa yadkhulu min tariqi al-mu'arrasi wa idha dakhala makkah makkah dakhala min min ath-thaniyah الثانية الأولى كنا ويخرج من الثانية السفلى رواية إمام مسلم to jama'a wannan shine karshen aikin hajji da muka yi tafafatawa satuttuka masu yawa kwarai da gaske a aikace da ibn al-qayyim Allah masa rahama yayi mana bayani yadda annabi yayi Allah ba mu dacewa to sai kuma hukunci na gaba da yake da alaka da wannan shine bayani akan hadaya da ake yankawa idan an je aikin hajji hadaya ko hadaya ko abdahaya ko al'aƙiƙa muna da abubuwan yanka guda uku a munasaba guda uku babbar sallah ko kuma ka ce a aikin hajji ana yanka abinda ake ce da shi hadaya dabbar hadaya wanda bai je wanda bai je aikin hajji ba akwai dabba da ake yankawa ta layya ana ce da ita wato udhiyya dabbar kwaya daya amma masu yawa ana ce da su dahaya sai kuma dabbar da ake yankawa idan an yi haihuwa wato a a suna kenan shine ake ce da ita aqiqa aqiqa ba haqiqa ba yawwa waɗannan dabbobi ga baki ɗaya an keɓance su ne a yanka su daga cikin sinfi na dabbobi da aka ambata sinfi guda takwas a cikin suratul an'ami kamar yadda an yi bayani a cikin suratul hajji kuma an yi bayani a cikin suratul ma'ida ma kamar yadda malam ya kawo faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil hadaya wad dahaya wal aqiqa fasalin da yake magana akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan hadaya da kuma layya da kuma dabbar suna yace wa hiya muhtasatun bil azwaji thamaniyati al madhkurati في سورة الأنعام وهذا مأخوذ من القرآن من أربع آيات تفرقوا أحلت لكم بهيمة الأنعام تبيو الثانية ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تأكوا الثالثة ومن الأنعام حمولة وفرشا والتي تليها الرابعة faɗinsa hadayan baligal ka'abati cikin ma'ida fadalla ala anna alladhi yablughu al-ka'abata min al-hadi huwa hadhihi al-azwaj الثمانية وهذا استنباط هذا استنباط علي ابن أبي طالب رضي الله عنه والذبائح التي هي عبادة ثلاث الهدي الأضحية والأقيقة malam ya ce ga waɗannan dabbobi Allah ya faɗa ya ambace su da bahimatul an'ami dabbobin ni'ima haka ake ce da su raƙuma ne da danginsu gaba ɗaya shanu ne da danginsu gaba ɗaya da awaki da kuma tumaki waɗannan su ne bahimatul an'am ba a yanka doki ba a yanka kaza ba a yanka wato jakin dawa waɗannan dai aka ce a yanka su ne bahimatul an'am su ne al'an'am ɗin da Allah ya bayani sannan ya ce a yi shi a matsayin hadaya kamar wata kyauta ce da za a kora dabbobin baligal ka'abaci su kai ka'aba abinda ake nufi dabbar da duk za a yanka ta a daɗin sai a kora ta a mata alama ta yi ta tafiya har sai ta je ka'aba to in lokacin yanka ta yi kuma sai a yanka ta mala ya ce wannan yana nuna duk dabbar da za a kora to ɗaya ne daga cikin waɗannan bahimatul an'am ɗin ko dai raƙumi ko raƙuma ko bijimi ko saniya ko rago ko tinkiya ko taure ko akuya wannan shine istinbatin Ali bin Abi Talib ababen da ake wa yanka ko yankan gaba ɗaya guda uku ne na ibada akwai hadaya akwai layya akwai aƙiƙa malai ce fa ahada sallallahu alaihi wasallam al-ghanama wa ahada al-ibla wa ahada an nisa'ihi al-baqar wal hadi fi maqamihi wa fi hajjatihi wa fi umratihi wa kanat sunnatuhu taqlidul ghanami duna ish'ariha wa kana idha ba'atha bihadihi wa huwa muqimun لم يحرم ولم يحرم منه شيئا كان منه حلالا وإذا أهد الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم النبي يا يهدى يا تماكي شين الغنم kamar kuma yadda ya yi ma da raƙuma ma ya yi wa kansa a afwan ya yi wa matansa da shanu albakar walhadiyu fi makamihi hadiyar dai tana nan a matsayinta a hajjinsa ko kuma a lokacin da yake bai je aikin hajji ba kai fi maqamihi kenan al maqam bai je hajji ba wa fi hajjatihi lokacin ya je aikin hajji wa fi umratihi ma'ana ya halatta mutum yayi ita wannan hadaya din ko bai je hajji ba ma ya siya ya bayar a yanka sadaka ne saboda Allah ko aikin hajji ko a umra ma ya halatta sannan yaya ake yi da dabbobin wato ana ana sa musu ana ɗaure musu wuya a yi musu alama a wancan lokacin da ake da amana sai a tara dabobin na hadiya sai a kora su har su isa makka ba tare da ko an yanka jikin ba wasu kan ce akan sa takalmi ko warin takalmi ko a ɗaura wani igiya ko a daji ne aka ga dabbobin nan suna kiwo da an ga wannan alamar ko an ga wannan ɗaurin to an san wannan dabbobin Allah ne ba za a taɓa su ba ba wani mai farauta da zai farauce su annabi idan ya aika hadaya ku duba fa yana gida bai je aikin hajji mu sai kora ya sa a kora dabba da za a je a yanka ta alhazai su ci Allahu akbar kamar yanzu kai ne fa baka je ba ka tura kuɗi a sai maka raguna a can a yayyanka don saboda alhazai su ci samu sadaka ku duba tarbiya mana to amma dan mutum ya aika hadayarsa in yana gida wa huwa muqim to babu abin da ya haramta a gare shi wanda da ya zama halal a gare shi abinda ake nufi ka san idan mutum yana aikin hajji akwai abubuwan da ake haramta masa ba zai aski ba ba zai sa turare ba ba zai yi kaza ba ba zai kaza ba ba zai yanke farce ba wannan in kana cikin hajjin kenan ka tafi amma idan mutum bai tafi ba kafin ya tafi ya aika dabbar kamar yadda annabi yakan yi ya kora dabbar bai je ba ko bai lokacin tafiyarsa ba ta yi ba ya sa dabbar ta yi gaba to don ka kora dabbar ka ta yi gaba ta tafi baya nuna cewa yanzu ka shiga cikin aikin hajjin abubuwan da ya haramta ga mai aikin hajji kai ma haramta gare ka baya nuna haka mun gani jayyid idan raƙumi ne zai yi hadaya da shi to yakan ɗaura masa abin ɗaurawa kuma ya mai alama shine ƙalla da hawa asharaha to menene alamar sai samu tozon raƙumin ta sama ta ɓangaren dama sai a keta shi ko a yanka shi a yi wata alama ɗan kaɗan har sai injini ya zubo shine hatta ya sila damu a yi alama kwanan nan muka je Nijar ƙasar Nijar muka shiga irin cikin sahara ɗin nan don dai mu samu ilimi gurin masu raƙuma mu sha nonon raƙumi mu ji irin rayuwar da suke suma tafiya ce ta fitar hankali daji shi raƙumi yana da wani abin mamaki ƙwarai da gaske raƙumi idan ya san nan ne gidansu nan inda muke karatu idan ya tafi kiwo in daga nan ya kai maiduguri ya tafi kiwo to bai da bukatar wai sai ka je ka koro shi ka dawo da shi da kansa yake dawowa don haka su kiwonsu sauƙi ne da su kurin inda akwai abinci a sake su kawai ba dai ka nuna masa nan zai zo kwana ba ba ka taɓa kwana da shi anan ba to duk inda suka tafi wallahi sai sun dawo Allah da ikonsa muna zaune mun je mun tafi yamma ta yi lokacin dawon yi sai ga masu raƙuman suna zaune sai ka ga wani daga can nesa a ce malam ka ga wani can ko to nan zai iso wallahi sai sun zo sun haɗu ga baki ɗayansu kuma lokaci guda suke dawowa amma fa in sun ba sama za su shiga duk inda za su shiga daji yayi ta tafiya bai damu ba ya tsallaka abin nan duk inda zai ji ya tafi ya gama cin abincinsa kuma zai dawo gidansu gobe kuma ya jira umarnin me za a ce da shi za a zauna a gurin ko za a daɗa tafiya to kaga ma kaga raƙumi ma yana da hankali yana dawowa gida to balle za ka yana ta rikici da kai kaji ka dawo gida kuma wannan ya nuna kaga raƙumi ma yana da hankali irin nasa abu na biyu mulmunasaba shine wajen ish'ar din nan alama din nan sai masu raƙumin sai suka nuna mana sai malam zo ka ganin sai muka ga wata alama an zana haka an keta an zana haka an yi abin nan wani an yi cycle an yi digo wani an yi cycle an yanka sai ce duk ƙasan nan gabaki ɗaya kaga wannan alamar duk ƙasan nan gabaki ɗaya da kewaye duk inda suke alaƙa da raƙumi ba mai irin wannan lambar in ba ni ba ta babanmu ce kuma ko ina raƙuminmu ya je duk inda ya je ana ganin wannan alamar to za a ce wannan raƙumin na suwane ne na ƙasa kaza ne ya ce saboda haka da raƙuminmu in ya ɓata in dai raƙumin bai dawo ba to mun san sace shi aka yi to kuma za mu yi ta waya suna da irin turayya turayya ɗin nan wanda ko a cikin sahara ne suna yi magana juna ce da Allah in an ga raƙumi kaza mai lamba kaza namu ne saboda haka idan idan idan idan raƙumin su ya ɓata wataƙila kai baka sani ba ka saci raƙumi to akwai lamba a jikinsa duk inda za ka kai shi kasuwa dillalai in dai za a kasa raƙumin to an san na suwane ne da suwane kuma abin mamaki duk sun san lambobinsu gidaje gidaje ne na masu attajirai kowa ya san da nashi sai na ce to shikenan shi ba a zo a sai da shi ne a kasuwa mutum bai zai je ya saya fuska ce ana zuwa a saya amma sai ka zo da takaddu kwarai kuwa mu ne nan kaga ake kawa da yake buge su ake yankawa ake ake cinjawa kawai yace sai ka zo da takardu ka yi bayani kuma dama an san lambar ka ce kuma gwamnati ma daman ta san da wannan tsarin to idan ka zo sai da amincin shugaban kasuwa da dillalai to sai ba za ka goge lambar waccan ba fa za ka daɗa yin lambar ka ne kai da ka sai raƙumin a ƙasan lambar wancan idan wani ma ya siya to shi ma a ƙasa zai in wani ma ya siya a ƙasa zai in wani to za a iya gane sai suna kuma nan ta asalinsa na wane ne wane ya siya wane ya siya wane ya siya wane ya siya yace in dai raƙumi ya zo ya yawo ne a cikin ƴan uwanmu masu raƙuma to ba zai yi ba a sata sai dai idan an sata a je a yanka shi to shine nan kaji ake ce ma a hadisi in annabi ya kora raƙumi sallallahu to yakan yi mai da baibayi sai kuma ya mai alama to da kasashen larabawa da kasashen hausawa da kasashen wa duk inda suke da mu'amala da raƙumi to suna sa masa alama akwai wani tambari yanda kaga lambar mota kaga dai duk inda kaga mota da lambar ta ko ba ana cewa idan mota ta bata a duba lambar ta ba ko an yi wani criminal offense da mota a duba lamba to su ma raƙumi ana duba lamba ko da an zo ana so a gane na suwaye wannan lamba jikin nasa ake dubawa ilimi kenan na'am to kaji dan uwa ma yake cewa idan an sato raƙumi a can arewa to ba yadda za a sati raƙumi a can asiri shi a can tunda in dai za a sayar da shi ba kasuwa za a kai shi ba to abin mamaki malam duk sun san lambobin juna wannan lambar ta wani ne so masu sai da raƙuma da mu'amalar raƙuma sun san junan su galiban saboda wannan lambobin to idan an sato shi daga can ne sai a kawo mana nan nan din ma in an cikiya ta zo sun turo cikiya akwai raƙumi mai lamba kaza idan ya zo dan shekara kaza tunda duk sun san shekarun raƙumansu su to bai zai yanku ba za a iya kamawa sai dai kuma kafin a zo labari ya zo a danna masa wuka a yanke shi miyagu su cinye shi ina fatan muna fahimta to duka wannan yana nuna mana shi ma waɗin wani ilimi ne mai zaman kansa a wai an ce gyara kayanka ba, ba, ba ana nufin sauke mu raba ba kowa ya kula da kayan shi yanzu nan duk wanda yake da mashin ba yana da lambarsa ba saboda muna da yawa haka duk wanda yake da gida akwai lambarsa duk da gida ba a ɗauke shi a kai shi wani guri amma dai ana sa masa alama saura takalma silifas da zamu rinka sa musu alama su ba saboda masu ɗebe ba da takalma kuna tare da ni ko to jayyid wa idza ba'atha bi hadin amara rasulahu idza ashrafa ala atabi shay shay minhu an yanhara thumma يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريئة لئلا يقصر في حبزه وشرك بين أصحابه في الهدي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وأباح لسائق الهدي ركوبه bil ma'rufi idha ihtaja hatta yajida ghayrahu wa qala ala wa qala ali yashrabu min labaniha ma fadala an waladiha wa kana hadi sallallahu alaihi wasallam yanharu al ibl qiyaman maqulatan yadiha al yusra to abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh